وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa daidai wannan lokaci da muke karatun littafin bulugul maram yau muna sha tara ga watan haka ne ko ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu ishirin da biyar o muna cikin karatu a cikin littafin bulogul marab mun kare babul jizyati wal hudna ko za mu shiga babu sabqi warrami baban da yake bayanin sukuwa da kuma halbi hukuncin sukuwa ta dabbobi ko kuma hukuncin tsere ko dai ta dabbobi ko kuma ta mutane da kuma hukuncin halbe-halbe ma'ana koyon halbi da kuma gwada wanda ya iya halbi da kuma wanda ya iya jiwa da mashi shi addinin musulunci a tara mutane a ce kowa ya jiwa a gawa ya iyawa ko kowa ya halbi da kibiya ko kuma da bindiga a gwada a gawa ya iyawa sau da duka ayyuka ne da suke taimakon addinin musulunci ayyuka ne da ake amfani da su a wurin yakan makiyan Allah saboda haka aka halatta a yi tsere a yi sukuwa a yi halbe-halbe saboda a samu gwanin halbi haka ma a samu gwanin gudu a cikin dabbobi dawaki ne ko raƙumma ne wannan babu abin da za mu gani kenan abin da yake sunna a ciki malayin ce an ibn umar an karo abdullahi daga hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yarda Allah ta kara tabbata gare su kala yace sabaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallama ya sa a yi tsere haka ne ko? annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a yi tsere bilkhaili da dawaki allati waɗanda ƙabbun mirat an riga an ƙosar da su an ci da su an ɗauke su an adana su an aje su wani wuri ana ta basu abinci shine ma'anar qadbun mirat an adana su an aje su wani wuri ba a zuwa ko ina da su suna tijin ciyawa irin ciyawa mai gina jiki akan yi haka shake ce mai midmar akan yi haka da doki tsawon kwana arba'in saboda ana son mai ana son yi sukuwa sukuwa mai zuwa nan gaba nan da wata biyu akwai sukuwa to sai a mai wannan wannan cidawai da wannan kiyayawai a kiyaye shi sosai ya ƙoshi shi ake ce maƙaddun mirat to da ƙattan dawaki waɗanda sun ci sun ƙoshi min alhafiya'i daga hafiya sunan wuri ne wajen wajen madina kaɗan wa kana amaduha kuma zangonsu daidai tsawon wurin da aka ce su je saniyatul wada'i shine zuwa saniyatul wada mana tudun bankwana saniya shine tudu alwada'i kuma shine bankwana akwai wuraren da mutanen da ka samu mutum zai balaguro aka raka shi ko ko na yanzu ma na yi aiko ana rake amma dai ba kamar irin da ba da mutum zai balaguro zaka ga kusan duk da dangi da an raka shi tasha ba ma ba a baro shi ma sai mota ta tashi haka in kasa ne sai an dan gangara da kai in kasa zaka taya sai an dan hita gari an dan yi tahiya da kai an dan raka ka an cire ma an hidda ma kewa shike nan sai a dawo kuma kowa na waiwayen kowa ba daɗi za a rabuwa to akwai irin wannan tudun an je wurin shi a Madina wajen Madina shikenan da an je daidai nan wurin sai a yi ban kwana da matahi mutanen gari su dawo gida shi kuma ya ci gaba da tafiya shi to daidai wannan wurin ne wasabaqa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa an yi sukuwa bainal khayli tsakanin dawaki allati wadanda lam tudammar ba a yi masu irin wannan kiyan ba ba ware su ba aka tsaida su aka kebance su ana ci da su tsawon waɗannan kwanaki guda 40 ba min athaniyati daga saniya ila masjid bani zuraiq ya zuwa masjid bani zuraiq nan ba nisa daga saniya zuwa masjid bani surai ba nisa kusan mil ɗaya ne kawai me yasa saboda su ba su da koshi irin waɗancan waɗancan kuma suna da koshi ta yin su ta kai wajen kilo biyar ko shidda kosassu ne muna fahimta ko wa kana ibn umar abdullahi da umar ya kasance fi man sabaka a cikin wanda yayi tsere din muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi zada al-bukhari Imam al-Bukhari ya kara Qala Sufyan yace Sufyan ɗaya daga cikin marwaitan hadisi yace min al-hafiyai daga hafiyai ila saniyatil wada'i ya zuwa saniyatul wada'i khamsatu amyal mil biyar ne au sitta amyal ko kuma mil shidda ne ma'ana kusan tafiyan ko dai kilo kilometer shidda ko kuma shidda da rabi haka saboda su suna da kiba sun koshi ba su jin wahalar gudu idan aka kiyaye da abin nan doki tsawon waɗannan kwana arba'in ai ta ba shi abinci yana ci ba kyakkyautawa ai ta tara mai abinci haka suke yi idan ya ɗauki wannan kwanakin kuma shi kenan sai a rage ba shi abinci sai a rage ki a rage ki a rage ki a rage ki ai ta baya kaɗan kaɗan kaɗan tun da ya riga ya koshi ko ba haka ba kamar mutum ne shi ma mutum ya ce ya koshi za ka ga bai cika cin abinci da yawa ba kaga wata rana ma mutum yana neman salat kawai ci abu mai mai dan murshin nauyi ko ga ya nemi sulani ya sha kawai duk abin da dai baya da nauyi in mutum ya koshi haka yake zai ga mutum tun da sahi ya azar ma bai abu- bai ci abinci bai damu ba saboda jikin nashi ya riga ya ya cika da nama ya cika da mai haka ne mana sai mutum ya kai azar zai ga sai dai ya ta shan ruwa kuma ba wani abu kaga irin su azumi ba ya ba su wahala domin kosasshi ne to haka su ma dawaki yake masu in aka ɗauki wannan kwana arba'in din ana kosar da su to bayan haka nan kuma sai a rage ciyawar da ake ba su sai a rage ta hatsin da ake ba su sai a duk sai a yi ƙasa da komi hikiman haka naman sai ya kyawu jikinsu ma sai ya rage nauyi amma kuma akwai ƙoshi tare da su ba yunwa ba su shan wahala to saboda su waɗannan dawakin suna da a cikakken koshi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai gudu da su gudu mai nisa wanda ya kai kilomita 6 zuwa 6 da rabi waɗannan kuma waɗanda ba su da irin wannan koshin su ne lam tudammar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace su kuma ayi musu daga ainihi a saniyatul wada zuwa ina zuwa masjid bani zuraiq to shine yace wa min as-saniyati daga saniyatul wada ila masjid bani zuraiq ya zuwa masallacin bani zuraiq milun mil ɗaya ne kaga ta yabba nisa kamar daga nan zuwa ina kenan Mil- kilometer ɗaya da rabi ko ɗaya bai yi da kaya da rabi ba, shi ake ce ma mil ɗaya da larabci to saboda haka wannan hadisi malam ya kawo shi ne domin ya nuna mana halaccin wato yin sukuwa cewa yin sukuwa da dawaki ko da raƙumma baya daga cikin wasanni ba wasa bane a yana daga cikin wato horar da dabbobi waɗanda ake yin yaki da su kuma horarwa wadda take abin kauna abin su wurin Allah subhanahu wataala wadda take kaiwa zuwa ga manya-manyan manufofi a wurin yaki fi sabilillah da kuma yin amfani da su a wurin yaƙar kafirai Saboda ba wai wasa bace kawai ba. Ah, Ana yi ne saboda mi, saboda a tanadi, cikakken tanadi domin a yi fada da kafirai in ta kama. Domin idan aka saba ma dawaki da wannan duk lokacin da aka zabarar da su, to babu wahala sun riga sun saba. Ba wai kawai tsantsan wasa ba ne, kawai a kalli wasan a ji daɗi ba, dawaki suna tsere suna gudu, wani ya fi wani. A'a, abu ne na shari'a, shari'a ta yarda da wannan. sa'annan kuma a wurin fahimtar malamai su kuwa tana zagayawa ne tsakanin mustahabbanci da kuma halacci idan aka ce mustahabbanci kenan sunna ne idan aka ce halacci to kuma halattaccen abu ne wanda ba ibada ba ne da yin shi da rishin yin shi da babu wani abu. kamar cin tuwo cin tuwo cin shinkafa abin nan duka wannan kaga ai abin nan ne mu- halattaccen abu ne kamar sa sa kaya da halattaccen abu ne ba wai addini ba ne tsantsa ba haka inda addini yake gaya ma irin yadda ya kamata ka sa kaya ya kakka take su kana jin su ga ƙasa ko kuma a kak- kakka yi alfahari kakka yi takama na addini ke shigo amma ka sa ka ce ba ka sa shadda saboda ba ka ra'ayinta Allah ba zai kama ka ba Yawwa. ko kuma ka ce kai shadda kawai za ka zanki sawa ba ruwanka da wani Allah ba zai kama ka ya ce duka yadda duka nan ba ka za su shadda kaga nan halattaccen abu ne yadda kake so sai ka sa yawwa kuma kana so kai ta yau da ya shara sai ka sani to da gwargwadon abin da ya sa aka yi wannan tsere din da dabbobi to da gwargwadon wato hukuncin addinin musulunci yadda yake zuwa imam al-qurtubi ya ce babu sabani tsakanin malamai a cikin halaccin yin tsere da dawaki da ma waninsu daga cikin dabbobi kuma ko da ma ba dawakin ba ne duk dabbobi ya halitta da su hatta kasa ma da kawahuwa kamar yadda ake tsere tsakanin mutane ko a jera su a ce a je can wurin a gawa za a rike zuwa duk wannan babu sabani tsakanin malamai haka ma halbi shi ma babu sabani tsakanin malamai wurin halbi wurin yin halbi domin ba a halbi wani mutum ba a halbi wani abu don kowa ya koyi halbi yawwa ko da kibiya ko da mashi ko abin da ya kama da wannan ko da bindiga duk wannan ba ainihin haramun ba ne halittaccen abu ne wanda malamai ba su yi sabani tsakanin shi ba tsakanin su ba Allah ya sa mu dace wa anhu har yau da an karbo daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam sabaqa al-khayla ko sabaqa bayna al-khayli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi tsere tsakanin dawaki wa faddala al-qurraha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita al-qurraha manyan dawaki fil ghayati a wurin nisa al-qurraha jam'i ne na al-qarihu al-qarihu shine babban doki muna ganewa ko babban doki shi ake ce ma alƙari ƙatu babba wanda ya kai shekara hudu zuwa biyar to sunan shi kenan da larabci alƙari jamin shi kuma shine alƙurra to kaga tsohon doki wanda ya riga ya dade kaga ya saba da mi ya saba da gudu ya saba da wahala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bibita shi a wurin mi a wurin nisan wurin da za ya gudu ya dawo rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi wasa ibn hibbana kuma ibn hibbana ya inganta hadisin shi ma wannan hadisi dai ah, yana nuna mana abin da hadisin da ya gabata ya yi nuni a kan shi halaccin mi halaccin yin sukuwa tsakanin dawaki cewa manyan dawaki ana sanya nisan su ya fi nisa daga waɗanda ba su kai su ba yawwa saboda su da masu riga sun gajiya yawwa sun gajiya sun ga yau suna fatan ganin gobe sabanin waɗanda yau kaɗai suka gani a baki ne da saboda a cikinsu akwai ƙarfi saboda su girmansu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fifita su kamar dai can wurin waɗanda suka koshi manzo Allah ya ce su tsaye nesa waɗanda ba su koshi ba kuma su tsaya kusa da haka nan ma manyan dawaki masu shekaru da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fifita nisan tahiyarsu akan waɗanda ba su kai su ba ma'ana yana da kyawu idan aka ta kama ɗin ka a abin nan haɗa dawaki duka gaba ɗaya ko kuma dabbobin da za su tsere gaba ɗaya a bar su iri ɗaya ne ana ana dibawa a ga waɗanda suka yi shekaru da kuma waɗanda suka yi ƙoshi ka a kwari wani Allah ya samu dace وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا سبق باب تكويج شيني سبق لا سبق سبق فيليني كما سناني سبق يسبق سبقا يا تيري ينا تيري وتيري ko kuma ana cewa sabaka kuma suna dai ne sunan mi sunan wato tukuicin da ake azama dabbobi masu gudu wanda ya tsere ga abin da za a bashi wanda ya riga zuwa inda aka ce a shi to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la sabaqa babu wato tukuici illa fi khuffin sai cikin dabbar da ta take da tako mai tafshi kamar irin takon ƙafarka akwai dabbobin da takon su haka yake aiko kamar mi kamar rakumi ai rakumi baya da tako mai tauri takon shi baya da kashi ko tafshi ke gare shi to shi na nabi sallallahu alaihi wasallam ce la sabaqa babu tukuici illa fi huffin fi huffin sai a cikin huffi ai huffi tafshi gare shi takalmi wannan na huffi mai kamar su shatko ba ta fi gare shi ba au naslin ko kuma kibiya au hafirin ko kuma kohoto kohoto na doki shi ake ce ma hafir ma'ana sai dabbar da take da kohoto kamar doki kenan ma'ana wannan hadisi kamar ya takaice mamu cewa ba a sukuwa wadda ta halitta sai da raƙumi ko da doki kawai sannan kuma ba a yin tsere da kayan halbi in dai ba da kibiya ba ne kawai shi ne ma'anan hadisi muna ganewa ku sannan hadisi yana nuna mana halaccin sanya tukuici a cikin mi su kuwar dawaki ko ta raƙuma ko kuma tsere da aka yi ta halbe-halbe ya halitta a sanya wani abu amma da sharaɗin ya zamanto wanda ya sa abin ba cikin masu sukoyi yake ba waje yake kawai ka zo kana iske ana sukowa sai ka ce to duk dokin da ya tsere wanda ya riga zuwa zan ba shi kaza kai dan kallo ne ba ciki kake ba ko ba cewa kai wani ya kawo wa za ya kawo wa magama wanda ya tsere ma wani ya dauka a wanda ba a wannan muna fahimta ko kamar sarki kamar gwamna kamar magajin gari kamar wani babba cikin gari yana iya azawa ko kuma wani ma ko ma ba wani babba bane cikin mutane yana iya azawa kudin shi ne ya aza duk wanda ya riga wurin ya zo ya daki kudin wannan ya halitta amma ba wai masu tseren ba wani ya aza ya ce cewa in in na tsere in rike abuna in kuma kai ka tsere in baka ba haka kuma wannan yana kama da ni yawwa yana kama da caca ko kuma ma caca ne ma gaba daya yawwa yan kallo suna da iko ya wannan caca ce yan kallo ba su da ba su da yancin su ce ga na mun aza kaza ko kuma kowa ai na na faɗe shi nace kowa ya zo ya aza ko kuma ka ce wa za ya azawa ga dala ɗari wa za ya kara ɗari ku zo a haɗa kuɗi in doki kaza ni kaza na zaba wani ya ce kaza ya zaba kaga ai caci kenan ba da bambanci a kawo masu sunayen sunayen dawaki ka ka ka doki guda ka ba da kuɗin ka yawa kalai kalai kenan sai da kyau duk da yake ba ya da kyau dai akwai sabanin malamai sabani ne mai yawa magabata sun yi sabani tun can tun zamanin sai imam malik ma dai mafi kusanci shine ba da kyawu kawai abin Allah ya sa mu dace da haka kenan da ya halitta a sa wani abu a zuwa yi tsere wani ya sa wani abu da kanshi in an dauka in wani ya ji shi kenan ya zo ya dauka wannan ba haramun bane amma kai ya zamanto tsakanin masu tseren ko kuma kai ya zamanto kowa ya zo ya bada duk dokin da ya tsere kaza a zuwa dauka a irin yadda ake yi filin sukuwa su kuwa wato tana daga cikin wasanni masu kayatarwa masu kyau masu birgiya suna da daɗin kallo amma in aka je wurin su cacaki ko ba haka ba cacaki ba ya da kyau Allah ya samu dace wa anu radiyallahu anhu ko kuma kama a aza kofi gwamnati ko kuma gwamnan jiha ko sarki ya aza kofi ce ga yanan dudokin da ya tsere shi za ya dauka kaga wannan ya ci halal yawa kofi ne aka aza da jikka 150 ko 200 sama ko miliyan 1 ma abinda aka aza duk abinda ya samu na ne halaliya ba haramun bane Eh, saboda ba tsakanin masu suko bane ko ba tsakanin yan kallo bane aka tattara kunu a mutum guda ne ya aza wannan kudin yace duk wanda ya ci a bashi kuma na biya bashi kaza na uku a bashi kaza nan babu can ciki babu wannan wani radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi da umar da ya yi wa Allah ya kara mushi yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man adkhala farasan duk wanda ya shigar da doki baina farasaini tsakanin dawaki guda biyu za su yin sukuwa wa huwa la ya'manu an yusbaqa kuma shi bai san baya da tabbas cewa ana iya tsere ma dokin shi ba fala ba sa bihi to babu laifi da shi kuna ganewa mutum dawaki ne guda biyu suka zuwa tsiri sai ka ce kai ma ga naka amma ba ka da tabbas baka san halin shi ba su ma baka san halin su ba baka san waɗannan dawakin ba yaya suke ba suna iya tsere mashi baka sani ba yana iya tsere masu ba kai dai kawai so ka- so da kake ka sa ya jiki shi ma ya gwada sa'a shi baka sani ba to babu laifi fa in amina idan ya tabbatar ya amince lalle yana iya tsere ma waɗannan dawakin guda biyu fa huwa qimar to wannan modici cajaci ma'ana waɗannan dawakin guda biyu da ma ka san irin gudun su kuma kai ka san irin naka kawai sai ka zo kasa to an yi caca amma in baka san su ba yau ne kawai ka zo da dokin ka kawai ka ce ni ma a sa ni da Allah ya gwada sa shi a gani to babu laifi a ciki amma in ka san dokin ka dama gwani ne su kuma dama ka sha ganin gudun su raggaye ne da an ware su wucewa suke yi kawai sai su huke kaga an bar su baya dama ka sha gani ka ce bari ka zo ka ci banza kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan modi ce cacaci shi ake ce makimar rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi wa abu dawud da abu dawud wa isnaduhu da'if isnadin shi kuma mai rauni ne isnadin shi mai rauni ne wannan hadisin malama hadisi wato sun yi magana mai tsawo game da wato wannan hadisin yawancin su dai disin wato raunana hadisi Allah subhanahu wataala ya samu dace وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه an karbo hadisi daga Uqba dan Amir Allah ya kana mishi yarda kana yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa ala al-minbar yaqra naja annabi sallallahu alaihi wa sallama yana saman minbari yana karanta aya wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr Allah ta'ala ce wa iddu lahum ku yi masu tanadin mastata'tum abinda kuka iya min quwwatin na ƙarfin da kuke iya tanadi to ku yi makafirai tanadin shi ku shirya masu ku yi masu shiri kar ku yi kwana saboda sun ba kwana suke ba wa min ribatil khayl da horarrun dawaki ku horar da dawaki ku samu horarrun dawaki ku tanadi zamanin dawaki kenan ku tanadi ku tanadi tankokin yaƙi da jiragen yaƙi da makamai masu dogon zango da masu gajeren zango da na kare dangi da na kare gari duk ku tanada ku shirya ku yi masu tanadi yanzu kaga zamanin dawaki ya wuce ina ma suke dawakin akwai su amma ba ka ganin su saboda zamanin su ya riga ya wuce zamanin akwai su kuma za ka su ko ina ga suna an ka kirga gida ɗaya biyu uku da can sai ka sai ka ga doki ɗaya biyu uku hudu to na biyar doki sai ka samu doki duk unguwa gaba ɗaya ta ganin dawaki ga suna ana ɗaurewa lokacin su ne kat kat na wancan lokacin manyan motoci ne lokacin ko mawadata sai ga mutum an shinhida mai shinhida an sirri ya hau abin shi yana dan kilisa yana yawo cikin gari to yayi ya wuce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce da kai da almajiranka ku yi makafirai tanadi na karfin da kuke iyawa da kuma horarin dawaki karshen aya Allah ya ce turhibuna bihi adu Allah ku tsoratar da makiyan Allah da shi wa aduwakum da kuma makiyan ku wa akharina min dunihim da kuma waɗansu ma makiyan naku makiyan Allah wanda ba ba su din ba ba ku san su ba la ta'lamuna hum ba ku san su ba Allahu ya'lamu Allah ne ya san su saboda haka ku shirya musu mana kullum musulmi ya kamata su zamanto a cikin shiri yaki bai karewa yawwa likimo ne yayi yana nan bai karewa har abada yaki ba zai kare ba idan ku kun kare to kafirai ba su kare shi ba kana gani ga ga su nan su ba su taba ajewa ba kullum fada suke yi kullum wada suke suna yakan kasashe da garuruwa da al'umma kullum amma kai da kai sai a ce ma dan ta'adda amma su kullum ba su taba ajewa ba tun tun da duniya take ba su taba barin yaki ba har zuwa yanzu su suka kafa majalisar ɗinkin duniya dan a zanna lafiya shi dan ai tashin hankali ne su suka kafa ta shi yasa ba ta isa ta hana su ba saboda ta su ci kuma a ina take a cikin ƙasar su take ai kamata yayi da aka kafa ta sai a a kai ta can wani wuri nesa inda ƙasar da ba ruwanta da siyasar duniya sai a aje majalisar ta ta zanki turo ma mutane hukuncin ta mai zahi amma sai aka aje ta ga ga gidan shugaban ƙasa America ga ta can wurin kusa da kusa ana yin hukunci sai sai kira su da wannan hukuncin hobe ba ku sake shi saboda cin mutuncin mu ne mu Amurkawa ake ku bari a shaye wannan hukuncin ai hukuncin da ba zai taba mu to kaga kenan ba majalisar ɗinkin duniya ba ce ta barke duniya ce tunda aka yi ta duniya ba ta zanna lafiya ba kuma tunda aka yi ta ba ta taba kashe wuta ba saboda duk wutar da ake kunna ta haikarin ta ba ta yi kashe ta waɗanda suka yi ta suke kunna wutai kuma su ce ba ruwanki ke kallo yasa kuma dan dai ka a zarge ta sai sai a ce ki zanki yin magana ki zanki cewa abin da ake kasa kaza abin da ake ma Falastina bai dace ba ki dan yi magana haka sai ta ce ba ta yarda ba ya kamata abin nan Isra'ila ta bar abin da take yi mu ko mutane sai mai tashin dadi kaji majalisar ɗinkin duniya cewa ta yi ma a bari ita ma bata goyi baya ba sa ta ne ake ƙungiya ce ta je kana yi ka kawai Allah ya kiyaye to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya sai ya ce ala ku saurara innal quwwata lalle karfi ar-ramy shine halbi saboda haka musulmi suna bukatan makarantu na zamani waɗanda suke koyar da yaki musulmi ke bukatar su ko muna so ko ba musu irin yakunan da aka yi zamanin sahabbai da manzalar sallallahu alaihi sai sun dawo ba ko muna so ko ba musu domin karfin mu yana nan tai karfin mu irin karfin tsiya irin wanda America ba ta taba ganin irin shi ba yana tai to wurin mu tabbatar da wannan karhin yakin mu za ta yi. yakin mu duniya za ta yi yanan dole ne mu shirya ala innal quwwata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku saurara lalle karfi ar-ramy shine halbi ala ku saurara innal quwwata lalle karfi ar-ramy shine halbi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi saboda haka wannan hadisi yana fa'idatar da yana nuna mana ma'anan karfin da Allah ta'ala ya ce min quwwatin manzala ya fassara menene karfin shine halbi da ainihin kibiyoyi da kuma halbi da ainihin makamai irin na zamani bindigogi ƙanana da manya tun daga ƙaramar bindiga wadda take ɗaukan harsashi biyar da wadda take ɗaukan goma da mai ƙara da mai carbi da mai mai- mai- mai rigida take ko mai mai mai jigida ko mai ne da ita ba ganin ta ga ta nan ko ina tana tarratattattattattattat tana yi duka duk kowane ana bukata ko kanana ana bukatar su baka sojoji ban in suna fada suna halbala da manyan bindigogi akwai kanana akwai wani wanda zai hito a kusa da kai sai ka cire ka balla mai ta bal kenan sai ya hwari amma dogon zango da ma sai da dogayen bindigogi manya wani ma dole sai an sa- sai an hau sama wani dole sai da tanka ya hau tanka wadda shar da kwamba wanda za ta zanki halbawa daga daga nesa kuma ta yi aiki halbin da ta yi tasiri to duka ana bukata kenan wannan yana bukatan cewa mu yi kokari mai ta shiga mi mai ta shiga aikin soji aikin soja alhamdulillah ya kara gyaruwa dama gyararre ne kuma ya kara gyaruwa cikin soja yanzu akwai makarantan qur'ani daiwa akwai mahaddatan qur'ani daiwa akwai limamai daiwa wani yana ma kira'a ma ka ce ba soji bane akwai masallata daiwa akwai masu azumi daiwa ko waɗanda suke damuwa da rishin sallah da ake yi saboda an shiga wani yanayi kaga addinin ne ya ratsa mutane ba kenan aiki ne mai kyau dama haka yake rishin fahimta ne kawai na wani lokaci da aka samu na raunin musulmi to kenan bai kamata ba musulmi su zanki ja baya baya da aikin soji ba da aikin duk ma aikin teni duk musulmi yana bukatar shi saboda kowane aiki da kake gani akwai inda za ka shiga ka taimaki addinin musulunci a ciki kuma samun kawo wurin alheri ne Yau saboda haka mu yi kokari mu zan kirinta idanunmu mu kalli alherin da za mu kawo wa ciki bisa ga sharrin da muke tunani akwai ya ciki Allah ya samu dace wa na bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu babu ya kare ko yawwa sai kitabul atimati wato littafin da yake bayanin al-at'ima nau'ukan abinci abinciccika waɗanda aka ce mu ci da waɗanda aka hana ma'ana abubuwan ci shine al'atima waɗanda aka ce mu ci da waɗanda aka hana mu ci shi za mu gani cikin wannan babi malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace kullu dhinabin min as-sibai dukkan mabucin haƙori daga cikin namun daji waɗannan haƙori irin na zaki irin na kura irin na kare irin na damusa da sauransu waɗannan guda biyu waɗanda suke nan dinnan su ake ce ma nagu guda ɗaya yana ce mai nagu da yawa kuma anyagu to kullu zinabin dukkan mai haƙori wanda ake ce ma zaga sunan shi ko zaga minas sibai daga cikin namomin daji su ne asibai namun daji fa akluhu to cin shi haramun haramun duk dabbar da take da waɗannan haƙori wanda da shi take farauta wanda shi ne in ta kama abu shi kenan taurin tsaya gare su waɗannan tauri da shi suke karya ƙashi tauri ke gare su to duk dabbar da take da wannan haƙorin wanda take farauta da shi to ba a cin namanta rawahu muslim imam muslim ya rawaito yana hadisi yana nuna mana haramcin dukkan dabbar da take da irin waɗannan sagogin muna ganewa ko yawwa asiba su ne namun daji waɗanda suke farauta da kansu waɗanda suke kama farauta kamar mi kenan kamar zaki kamar kura kamar damisa hadisi ya bay- ya bayyana ka'ida cewa duk dabbar da take da su to shikenan ba a cin namanta amma malamai suna da dogayen bayanai game da yaushe ne ba a cin waɗannan dabbobin yaushe ne ake cin su kuma cikin su da wani da wani ne ba a ci da wani akwai waɗanda suna da kuma wasu malamai sun ce cin su ba ba haramun bane makaruhi Allah ya sa mu dace bayanan suna da yawa an dai baka kaida manzala ya baka kaida kullu dinabin min as-sibai fa akluhu haramun duk dabbar da take da hakori irin wanda take kama farauta ta kama abun farauta da shi to wannan dabban cinta haramun ne wa akhrajahu min hadith ibn abbas kuma ya fitar da shi daga hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yarda Allah ta kare tabbata gare su bi laf da lafazin naha manzo Allah yayi hani sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga dukkan dabbar da take da haƙuri to kaga can da aka ce haramun da na haduma na su guda ɗaya domin annabi ya dullu ala tahrim hani yana yin nuni akan haramci wazada kuma ya yi ƙari ya ce wa kulli zi makhlabin min at-tayri haka ma dukkan wato tsuntsu wanda yake da akaihu wanda yake kama farautar shi ma haramun ne cin shi duk tsuntsun da yake da waɗannan akaihun wanda ko kai mutum baka tsira ba da su ba yana iya faɗa da kai saboda yana da su yanzu shahu in ka ga ya wani irin tasowa dole ka ka ja daga nan ko ba haka ba da da shahu da menene da maiti da hankaka duk suna da suna da akaihu duk waɗannan ba a jin su saboda mi saboda suna cin nama suna farauta kuma suna mi abinda suka farauta ci suke yi kuma ana zuwa kamu da su ma ana zuwa farauta da su ana farautan su abin nan da su su zomo su barewa ko da ba su ya ɗauka suna iya kai mata hari farka mata ciki ta kasa tashi ko su ko su ya yagan mata makoshi dole ta tsaya mugaye ne sun san mugunta sosai to ba a cin naman su duk tsuntsayen da suke da irin waɗannan a kaihun wa kullu dhi makhlibin min at-tayr to shi ma haramun ne a ci naman shi muna ganewa ko yawa duk tsuntsun da yake da ke nan ba dukkan tsuntsaye yake da shi ba wasu ne daga cikin tsuntsaye suke da irin waɗannan a kaihun to ba a cin naman su saboda waɗannan dan wannan hadisi shi ma ya nuna mana daga cikin dabbobi da tsuntsaye waɗanda ake ci ga su nan Allah ya samu dace وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن كلمة جابر الله يكارى مسير دايتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر من زال الله صلى الله عليه وسلم يا يعني أرانا ذاك ياكن خيبر اللحوم الحمر الأهلية دقتن ناما جكنا نجدا naman jaki dai wannan na gida kenan ya nuna jakin daji ana ce shi ko jakin daji halal ne a ce shi wannan ikeken wannan mai zanen shi ne jikin daji ya ko yawwa shi ya halitta ci naman shi amma na gida ba a ci wa adina fi humil khairi manzo Allah ya ba da izini a ci naman dawaki muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito wa fi lafdhin lil bukhari a cikin wani lafazi ne imam al bukhari wa rakhasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame ya yi rangwame a cikin me cin naman doki daga naman doki cin shi halal ne ba haramun ba ne kuma ba makaruhi ba ne da lafazin bayanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai dai tun da an ce halal ne ba dukkan halal ba an ce ma halal za a ce dole sai ka ci an halatta maka abu ba an an wajabta maka shi bane ba sai dai in ka ci to bai kamata wani ya ma abin nan ba sai dai kuma kai ma kakka yarda ka ci da abin da zai kawo fitina ya kawo rigima da tashin hankali cikin al'umma da ya kamata musulmi ya nisance shi in ma ci za kai sai ka yanka abinka cikin gida ba wanda ya sani ba sai ka yi tawaɗi jama'a na yanka doki ba ka can ka ka ɓoye ka abin nan ka gyaggyara ka canya abinka kai ka sani ba sai ka yi tawaɗi ba Ha? a yana ciwo mana yanzu kai ba ka yi canya doki ai ba kai kare za ka sayi shi ba kai na ce ka sa cikin gida ba sai ka haɗi yawa an rarraba sai ka tarba mutane sun san mene ne ba sani ba abinda baka gaya musu ba misali ne nake badawa ba wai sai an yi to ga an gaya ma mutane ba ana ta gayi mun ci doki ba kuma nan gaba ma karawa zami ba ba ba sai an yi wannan ba Allah ya samu dace to mu da Allah ta'ala ya ba mu wadatar nama amma ya ba mu yawa kaga ya ba mu bukatar su ma can ka lura larura ce larura ce ta kai saboda ba su da wadatar mi ba su da wadatar dabbobi shi yasa jakkunan suka ci lokacin ba a hana ba Jak- kaga suna da bukata kenan wanda yake yanzu mun saboda Allah mi zai kai mutum da can ma can can da bake jin jaki aina ku ko arna maguzawa ko su tumaki suke ci mu dai namu na nan wanda suke tare da mu ko tun ma musulunci bai yaɗu sosai ba fahimce shi ba in kaga sun ci jakin to ya kama ni amma haka kawai mutum ya kama jikin shi ya yanke a ga akuyoyi nan masu daɗin nama ga tumaki nan ga sha duk su kowa yake ci kaga ba bukatar wannan kina amma su ma larura ce ta kama suka zangi cin jakkuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma sai ce a ci doki kenan kaga ya nuna hali ne na larura amma dai halin na larura kuma ya halatta saboda haka halal ne Allah ya samu dace to saboda haka kenan a cin jakin gida haramun ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini a cikin wato cin nama na dawaki Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ka yahi mana Allah ka samu gyara na'am suna da yawa ji su ne nan to bismillah alaikum assalam
wani ba Allah ne yana taya cikin mota dama ya saba cikin zai yin kwana sai ya yi oda to sun ta yi saman hanya wani ƙauye irin wannan kwanoni na ƙauye sai ya oda a shi wani mai moto ya taho sai ya kawo mai karo amma ya ce motan ya faɗi can sai ya jawo shi mai motan motan ya jawo mai motan har ya zo buga shi ga mota shi kuma sai ya baicin kwana guda sai ya mutu mutuma to shine ce na ce akwai wani haƙƙi na shari'a kan shi wanda za shi
shi ya bige mai motan eh mai motan a irin wannan kwana ne sai waɗi motan ka ba ne ya kawo ga ai mota kaman sai motan ya jawo shi sai zo buga shi ga mota yana shawo kwana mai motan ya ganshi eh sai ya rikice na sai so sai ya yawa watsi sai waɗi sai motan ya jawo shi ya buga shi ga mota to shine baicin Ya haka kwana nan guda sai ya rasu haka shine nan ne a mutum ne yana cikin gudu za a yi shankwana sai ya oda yana cikin mota to a sha ko wani mai moto shi ko mai motan ko tsorata ya sai ya faɗi to shine kuma sai mutum ya shawo shi ya buga shi ga mota ya samu mummunan rauni wanda sakamakon wannan raunin da ya samu ya rasu ko akwai wani abu shi kai kai kai maharin mutum dama ya kisan kuskure tunda ya zo ya bu- ya bugi ga motar ka ka shi dama shi kadai ya faɗi can ya faɗi shi kadai babu wani abu tunda baka taba shi ba kuma shi ya faɗi kaga da amma tunda motar kai kawo makaru shi kenan kai ne mafari akwai kafara gare ka na'am na'am wannan kuma yake tambaya ce to yaya zancen kokowar gargajiya kuma abubuwan da ake sawa da saura irin dan ya ji an yi bayani bisa kan tukuici da to kyauta da ake wada.
wato yana tambaya dangane da kokowa ta gargajiya ce to yaya hukuncin ta ya ji abubuwan da ake yaza ai ka- ko gargajiya ba a caci cikin ta abin da ake yaza duka daga wani ne Kawai daga gwamnati ne da mutanen gwamnati da sauransu da sauran suke azawa kawai ba caca bace ake ko su ce sun ba dan kokowa kaza ko Haka.
kaga ai nan babu caci sai dai malamai sun kasa wasanni irin na wani abin nan ya ci na farko kashi uku akwai wanda yake halal ne akwai wanda yake mubah ne akwai wanda yake haram to daga ciki akwai kokowa sun yi magana kokowa malamai saboda haka wasu na ganin cikin malamai kokowa ma bai kamata a aza mata kuɗi ba bai kamata a azama wanda ya ce ko da ba azawa ne za a yi duk wanda ya ce ya ɗauka kawai kamar yadda ake nan wasu na ganin wannan baya da kyawu don baya da asali sai dai a yi ta haka nan kawai ba tare da wani abu ba ka san kawai da ba a yi ba ta kuku haka nan ba babu komi to malamai sun yi sabani wasu na ganin babu laifi a yi saboda ba caca ba ce kuɗi ne ake azawa da wanda ya ce ya ɗauka ba wai masu kokowar ne su biyu wani za a yi cewa ba da ni da kai wanda ga jika-jika wanda ya kada wani ya ɗauki jika biyu ko kuma ‘yan kallo ba su haɗa kudinsu haka dan kallo in kaga ya yi sha'awan dan kokowa zai ce ya ba shi kaza wannan kyauta ce da kuma wato tukuici da ake ɗora ma wanda ya kada kowa ya zamanto shi ne na farko saboda haka dai babu laifi a ciki kawai dai abubuwan da suke faruwa ne cikin na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe kuma ga yadda kokowar aka saba da ita su ne kokowar ka zo ana kokowa tsit ba kiɗi ba komi haka kuma ita ma ba ta yi to amma dai su ne abubuwan da ba su da kyau da kuma irin kayan da su yan kokowar ke sawa yadda za ka ganin su duk da yake yanzu an ƙara samun ci gaba ga yan kokowa na da lokacin su kantu nan rabin cinya gaba ɗaya daga hili take suka dade can za ka ganin ɗan walkin can sama amma yanzu an zazzalo yanzu ma za ka ganin ɗan kokowa da da ɗan kwantakilar ɗin sha zuwa gwiwa haka
yawancinsu abubuwa suna ɗan abin nan to waɗannan dai su ne abubuwan da za su ɗan bata wato abin nan sa su haramta yin kokowa Allah ya samu dace eh sai tsaye-tsaye ce sai yawa da tsaye-tsaye kuma tsaye-tsaye wannan kuma tsaye-tsaye ai ba hilin kokowa ake yi shi ba can ne tsakanin suke abin su kamar ɗan kasuwa ne in yi tsayi shi kenan ya ce kasuwanci haramun ne akwai 'yan kasuwan da cikin shagunan sa akwai binne-binne da rataye-rataye ya ce kasuwancin sa haramun ne a shi wannan abin shi ne haram ba aikin nasu ba to haka nan ne Allah ya samu dace
wanga yake tambaya ce yana cikin sallah ya tashahud to sai ya mance wani bangare ya ce yanzu sai ya dawo ya sake tashahud din koko shi kenan yana cikin yana cikin tahiyya haka to sai ya mance wani abu ya ce yanzu ya kare sai tuna ashe bai cika shi ba dawowa za shi ya sake a shi kenan kawai ai ba ba, ba dole bane eh mutum ne yana zaman tahiya bai bai karanta tahiyar daidai ba cikin tahiyar bai karanta wani abu ba ya mance sai da ya sallame ya tuna bai koma za ya ko shi kenan kawai dama karatun ta ai sunna ne mustahabbi ne ba ba dole bane ko ake a lokaci ya ko da da goma kuke kira ko goma eh bismillah
tambaya bai ce sauran wanga ne wani ɗalibi ne ya samu bak ya ce ya ja akwai ta jami'a ta al-mustafa sai ce sai dai an ce ta yan shi'a ce ya ce yana neman sharon ku ya za shi ya shige ta ko ku kai shige ta
ya ce wai ya samu wani ɗalibi ne ya samu bak to sai ji an ce a yamai ko eh akwai wata jami'a amma ta yin shi'a ce ko ya halitta ya je ya karatu ciki to shi ba dan shi'a ba ya je ya karatu makarantar shi'a bai kamata ba kenan tunda shi ahlus sunna ne sai ya je makaranta ahlus sunna ya karatu shi gaskiya Allah ya sa mu dace
wannan kuma ke cewa mahaifiyar shi ta rasu to sai ita kishiyar uwai da aka bari tana kuntata mai to yanzu da yake samu yana taimaka min baba ya ce ya ɓoye ba sai ya taimaka mata ita ya kyale ta ba ya ci gaba da taimaka min baban shi don tunawa da irin wahalar da ta ke ba shi da
ita wa ita kishiyar uwai ina mamma shi ta rasu sai aka bar kishiyar uwar ta yi ta kuntata mishi to yanzu da yake samu ya ce na zan ki taimaka min baban shi kawai ya yi banza da ita ita wacce ya ce kishi yawon shi ce aka bar ta wurin shi aka bar shi wurin ta bayan mamman shi ta rasu amma ta gana mai azaba sosai ya sha wahala to yanzu bayan ya girma ya samu aikin yi da ko ya halitta din ya tashi taimaka taimaka ma uban ya taya kyari ta koko bai ba daidai bane kakkara ba idfa billati hiya ahsanu sayya aka ce kai ka kyautata ka kyautata mata duk wanda ya muna nama kai ka karama kyautata mashi shine dabi'a ta kwarai cikin dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yujzi'u bisayyi'ati sayyi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rama muguwa da muguwa sai dai yana rama muguwa da kyakkyawa Allahu ba kai kamata kai koyi da manzo Allah ba dadi din ka tuno ba za ka ji dadi ba to amma shari'a musulunci za ka bi ba ba san zuciyar ka ba abin da ya riga ya wuce ya wuce yanzu an maka azabai ba za a maka ba yanzu yanzu lallashin ka kuma da azabi sai ka zanke kyautatawa bakin gwargwado matar babanka ce kamar mamman ka take shaidan ne ya wasa da hankalinta kai ma kakka yarda shaidan ya wasa da hankalinka na'am da ƙarshe cikin nan wani ɗalibin ku ne aka sai ma a daidaita ke bar addu'a na Allah sa albarka cikin nema to wani dalibi ne cikin ɗaliban mu aka sai ma daidaita za ya fara aiki da ita yake bara addu'a Allah ya bashi sa'a Allah ya sa ya dace Allah ya sa ya tukin hankali ba na ganganci ba Allah ya sa ya tausaya kai ya ganganci kai ya rashin hankali dukkan masu yi ma Allah ya shi
a wani ya zo shi ma daga wani kauye nan wata magajiyar su da ɗan uwa aka da mijinta aka ɗauki ce insha Allah a sace addu'a to Allah subhanahu wataala ya yi musu wani bawan Allah aka dauke mashi yan uwan shi ko eh da uwan shi da mijinta yawa da uwan shi da mijinta aka dauke su irin masu satin mutane suka dauke su Allah ya maido su Allah ya kwato su daga karba waɗannan mugayen mutane Allah ya yi musu ya yi ma dukkan wanda yake hannun ire-iren waɗannan mutane na'am assalamu alaikum wa malam wannan tambaya ce shin ko akwai falalla wajen rukun zakara a cikin gida
wa akwai falala a wurin- a wurin rikon zakara a cikin gida kiyo ne ba dukiya ce kuma nama ne in ka ga dama ka yanke ka ci abin ka ba falalar kiyo zakara kuma manzo Allah ya ce duk lokacin da ka je yana yana taran nan tashi to mala'ika ya gani ko mala'ikan da ya gani na rahama ne ka gani wala falalar kenan gidanka mala'iku na zuwa gidanka kaga ai alhamdulillah kuma in ka so ka yanke abin ka ka sha dadi Allah ya samu dace
sai tambaya ta biyu malam wani ne ita yana tambaya ce mamu ne ya bi liman da liman ya sallame sai na zo na bi mamu a matsayin liman kuma ni ban sani ba to ya sallaka ya sallaka shi to malamai sun yi sabani game da ah, mutum ya bi masbuki sallah mamu ya zo ya bi liman sallah masbuki kenan shi ma ya iske liman ya yi raka ɗaya sallan magariba ya tashi ya ciko raka ɗaya kai kuma yanzu ka shigo an sallama sallah sai kai ribin shi kadai yake sallah kuma ka bi shi malamai sun yi sabani wasu suna ganin ya halitta wasu kuma suna ganin bai halitta akwai dalilai daga cikinsu akwai hadisin koyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'ika jibril yake yi na sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine liman ashe kuma mala'ika jibril na gaban shi yana mai limanci su kuma sahabbai suna baya yana kaga jibril shine limamin harko annabi sallallahu shine limami na biyu su kuma saura suna biyan wanda shi ma limanta shaki wannan ɗaya daga cikin dalilai ne waɗanda malamai suke kafa akan halaccin cewa ya halitta ka bi wanda yake bin liman sallah rakayin an yayi amma dai yawancin malamai suna cewa bai kamata ba. amma dai in ka bi yayi amma dai abinda aka so in ka zo masallaci an kare sallah da Allah ba ruwanka da kowa kuma ke ka tare sallah ka kawai ba a san masallaci a ta jami wannan mun sha gai ba a san masallaci a zuwa a ta jami kuma kuna karewa wasu su kuna kare wannan raba kan musulmi yake malamai sun yi magana mai yawa kan shi ana daga cikin abubuwan da suka raba kan musulmi kuma suna nuna musulmi su ake su haɗa kansu limamin nan na guda guda masallaci ya isa mana ka zo baka iske an yi sallah ba ko dai ka yi sallah ka kai kadai ko ka fita daga masallacin ka nemi wani masallacin inda ba ida ba ka bi limamin masallaci sallah amma ba ka zo binnan ba saboda yadda karancin biyayya mai yawa daga an bu masbuki sallah kuma wasu sun shigo su ma ba su samu ba su ma sun tada tasu kuma suna karewa suna shigowa ai ta gungu na sallah bai kamata ba wannan abubuwa ne irin na rabuwa kai ba su da kyau amma aka yi sallah ta yi sai dai duk abinda zai haɗa kan musulmi shi yake so ba abinda zai kawo musulmi rabuwa ba ba a san musulmi ba mu san mahimmancin haɗin kai ba ne rayuwa kyale ba mu san kawai ma abinda muka sani dai sunna kawai dai sunna amma shi ita sunna ita ta koyar da mi haɗin kai Allah ya zo ya sa masa bai kowa harkar gaban shi yake ya hada su wuri guda daya haka ake so ma mu zamanto liman din nan da aka sa gaba ya ba ku sallah me yasa aka sa shi gaba li yutamma bihi ne domin a koya maku shugabanci da haɗin kai ba gashi ya shiga gaba ba sai ya ce Allahu akbar sannan na ba su ce Allahu akbar sai ta a samu dai wani abokin liman tare suke wanda bai san muhimmancin shugabanci ba ko a samu ma magajin liman wanda da ya ga liman kawai da an kare kabbara da an kare ikama kawai tun kayan liman sai ga Allahu akbar ya riga liman liman sai ka zo kawai ni na tafi Zaka akwai waɗannan mutanen, amma ‘yan kaɗan ne cikin mutane, a za ga mutanen ba su yi sai liman yayi. Ana koya ma shugabanci ne, cewa rayuwarka, kamar yadda gidanka ba kai sai an yi, ba wanda ya sai sai kayi, ko ba haka ba, kama cikin gidanka liman ne ake. Kowa ana koya muku shugabanci ne kuma da haɗin kai yadda yake da mahimmanci. Allah ta'ala ya samu dace. Allah ka biya mana bukatun mana alkhairi. Allah ka shahi mana hawayenmu. Wannan nema da muke samu akai akai ya Allah ka kara mata albarka. Kyawun damunan da muke gani Allah ka kara shi ya Allah. Allah ka kara mata kyawu ya Allah. Allah ka kara mata kyawu da haske ya Allah da amfani ya Allah. Allah ka ba mu ci maka mai albarka. Ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Waɗanda suke baran addu'a Allah ka san su Allah ka biya mu kowa bukata shi ya Allah. Waɗanda suke cikin matsala Allah ka san kowa Allah ka yayi mu kowa ya Allah. Allah ka kawo mana karshen wahala ya Allah. Allah ka kawo mana karshen zaman banza da yamma yawa ya Allah. Allah ka kawo mana karshen zaman kashe wando da yamma yawa ya Allah. Allah ka kawo kasuwanci mai albarka, kawo aiki mai albarka. Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah. Allah ka raba mu da talauci da yunwa ya Allah. Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah. Allah ka sauƙaƙa mana rayuwar mu ya Allah. Duk abin da ya tsananta a cikin rayuwar mu ya Allah, kai ne ka jarrabe mu da shi ya Allah, ka ɗauke mana ya Allah. Allah kuma mun san mu ne muka jawo ya Allah, mun tuba Allah ka yafe mana ya Allah. Allah mun tuba ka yafe mana ya Allah. Allah mun tuba mu karawa ya Allah. Allah ka gafarta mana ya Allah. waɗanda ba su da lafiya cikin mu ko suna nan ko suna gida ko suna likita suna ji Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu da su Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka ji roƙon mu ya Allah ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ƙara mana haɗin kai ya Allah Allah ka ƙara mana san junan mu ya Allah ka ƙara mana san addinin mu ya Allah Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ya Allah kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka ba su aiki da ilimin da zai kawo mu addinin mu da kasan mu da al'ummar mu ci gaba ya Allah Allah ka ji roƙonmu ya Allah, Allah ka amsa mana ya Allah, Allah ka tausaya mana ya Allah, Allah ka dibo mu da rahmarka da jin kanka ya Allah, Allah ba dan halin mu ba ya Allah, Allah dan mu bayi ne daga cikin bayin ka ya Allah, ba mu da wani Allah wanda ba kai ba ya Allah, to Allah muna roƙonka ya Allah ka ji roƙonmu ya Allah, Allah ka amsa mana roƙonmu ya Allah, Allah ka amshi roƙonmu ya Allah, Allah ka kawo mana ƙarshen wahala gaba da ya Allah, Allah ka kawo mu kasan mu ci gaba ya Allah, Allah ka kawo mu kasan mu ci gaba ya Allah, Allah ka kawo mu yan kasan mu ci gaba ya Allah. matsalolin da yan kasuwan mu kanana da manya suke fama da su ya Allah ka jaye musu su ya Allah Allah ka kawo musu karshen su ya Allah haka ma matsalolin da talaka ke fama da su ya Allah kawo musu karshen su ya Allah waɗanda suke kula da karatun da muke Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah Allah ka san su ya Allah ka biya mu kowa bukatun shi ya Allah Allah ka shaye mu kowa hawayen shi ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين